أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau 22 ga watan Jumada al'ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau shida ga watan ɗaya miladiyya 2021 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta sha biyar a cikin jerin sahabbai mata waɗanda ake mana sirarsu a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi hadithul ifki dama wacce ake ba mu sirar ta ita ce na Aisha radiyallahu anha hadithul ifki labarin kage labarin kage wannan wata musiba ce da Allah subhanahu wata'ala ya jarraba al'umman musulmai ta shafi kowane musulmi mai imani domin abu ne da ya shafi annabin mu sallallahu alaihi wasallam kuma ya shafi iyalansa kuma ya shafi mutum na biyu a daraja a cikin wannan al'umma wato sagiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu domin diyarsa ce aka yi ma wannan ƙagen shi yasa musulmai ba za su gushe ba duk lokacin da za su karanta hadithul ifki sai zuciyarsu ta ɓaci duk mai imani lokacin da za a karanta hadithul ifki wannan labarin na ƙage da aka kirkira aka danganta mana na isha radiyallahu anha to din mai imani sai hankalin shi ya tashi sai ran shi ya ɓaci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga mummunar aƙida malam ya shimfiɗa daga ashik muhammad al-ghazali suqa a cikin littafin finsafik sira ya ce fil hurubil fajira a yaƙi wanda ya kasance lalataccen yaƙi idan mutum yana yaƙi da kai ba yaƙi bane na ƙa'ida تستخدم جميع الوسائل التي تصيب العدو to mayakan sukan yi amfani da dukkan alwasa'il dukkan wata dama ko dukkan wata hanya allati tusibul aduwa wanda za su iya samun abokin gaban su wanda suke gaba da shi ka'idar musulunci musulunci alharbun naziha yaƙin musulunci yaƙi ne mai tsarki yaƙi ne mai ƙa'idoji yaƙi ne da tuhfazu fihi al-akhlaq ake tsare kyawawan ɗabi'u in ana yaƙin baki mu ne muke da ƙa'ida a musulunci wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa qul al-haqqa walau ala nafsik mu ne muke da wannan ka'ida cewa in kana yaƙi da abokin gabansa gabanka to baya halasta kai masa wani abin da yu'aridul akhlaq ya ci karo da kyawawan ɗabi'u so daga amma yaƙin da ba na musulunci ba to sun ga dama duk hanyar da suka ga dama su yi amfani da ita domin cutar da musulmi to suna yi وإن كان بعضها يستحي من استخدامه الرجل الشريف كودا wani bangare daga cikin waɗannan hanyoyin miyagu mutum mai daraja zai ji kunya ya amfani da su to amma su lalatattu ba ruwansu in ana irin wannan yakin to za su yi amfani da duk hanyar da suka ga dama domin su ci zarafi su ci mutunci ko su gama da wanda suke gaba da shi Allah shi kyauta وقد لجأ المنافقون في المدينة حقيقة منافقي أجرم مدينة سنبكي إلى مناوعة النبي صلى الله عليه وسلم زوا جاباد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لكم دعوته منافقي سنبكي سنا جابا da annabinsa sama da kuma da awarsa bi uslubin tazharu fihi qissatun nafsil insaniyya suka yi amfani da wani salo a yakin nasu salon da tazharu fihi qissatun nafsil insaniyya wanda kaskancin ran dan adam ke bayyana a gari a cikin wannan salon indama yastabiddu bi halhiqdu in ya kasance mugun nufi ya zama ya samu rinjaye akan wannan ran dan adam din sai suka yi amfani da wannan dama wa yaghlibu alaiha dha'f kuma abinda ke nuna cewa wannan ran lalle rauni ya rinjaye shi wani irin uslubi ne uslubin lamzi wa ta'ridi hina wani zubin sai su yi amfani da salo na allam ya fici ya fice wanda yana ɗaya daga cin alamu yana cin yana cin ababen da suke ake amfani da su wajen cin naman ɗan adam shine allamsu Allah madaukakin sarki ya ce wailul likulli humazatin lumaza kaga lumaza nuni da hannu aima mutum kage shine lamsu wa ta'rid hinan wani zubin kuma sai su ji ruwaye ne kaman wanka sai su zo su rika ya su suna jefa maganganu na kushe ga musulmai wal ifki wal iftira'i hinan akhar wani zubin kuma sai su amfani da salo na al ifk kiran ƙarya da kage al ifk da al iftira su kage abin da ba shi hinan akhar a wani lokaci duk damar da suka samu su ci mutuncin musulmai to suna amfani da ita gwaggwadon ƙarfinsu gwaggwadon iyawarsu wa kullama tawaffadat sultatul muslimina wa rasahat makanatuhu wa kullama tawaffadat sultatul muslimin duk lokacin da ƙarfin musulmi ya ƙara ƙarfi wa rasahat makanatuhu sannan matsayinsu ya sake tabbata suka kafa a ban ƙasa izdada khasumuhumul munafiquna dhignan alaihim to su kuma abokanan gabansu masu rigima da su munafikai sai su ƙara ƙulli a kansu wata rabbusan bihim sannan kuma suna dakon wace irin dama za su samu a kansu domin su ga sun ci mutuncinsu ko sun gama da su kullum haka munafikai suke kuma wanda yake tsammanin ba za a ci gaba da samun wannan ba to yana ya yaudari kanshi in dai a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Allah maɗaukakin sarki ke masa wahayi kuma za a nuna a cewa na munafiki ne a faɗi sunansa Allah ya faɗa ma manzo Allah sama sunansa kuma har manzon Allah su sama ya faɗa ma wasu daga cikin sahabbansa cewa wana wana wana munafiki ne amma suna da ƙarfin hali su ci gaba da wannan sana'ar ta munafinci to ya kake tsammanin ka ce a wani zamani ba za a sami irin waɗannan ba saudaka babu wata tafiya da babu munafiki a cikinta duk tafiyar da za a yi to sai an samu munafikai waɗanda su ba za su iya fitowa su ce ba sa yin tafiyar ba amma kuma za su riƙa shiga cikin duhun dare su lullube da bargo domin su san yadda za su yi su shirya makirci ga wannan tafiyar su yi mata zagon ƙasa su ga ya za a yi wannan tafiyar sun taɗiye ta ba za ta ci gaba ba amma manzo Allah su salama haka gashi nan ana ba mu labari wa zahara zalika jaliyan fi ghazwati bani al-mustaliq haka ya bayyana balo balo a yakin da aka kira shi da yakin banu al-mustaliq din kakan su ne kakansu ne shi banul mustalik an kira yakin da ghazwatu banul mustalik ko kuma a ce masa ghazwatul muraisiya ko a ce masa ghazwatu banul mustalik ko a ce ghazwatul muraisi al muraisi kuma rijiya ce ko wajen shan ruwan su ne su banul mustalik da su kuma banul musalik kabila ce daga cikin banu khuza'a banu khuza'a kuma a cikin su dama aka fara samun wanda ya fara kawo gunki jaziratul arab shine amr ibn luhay al-khuza'i ƙabilar su abu jahal ce kuma to asalinsu suna da ɓangare a makka sannan kuma suna da ɓangare a madina to shi kenan a wannan yakin a wannan shekarar malamai sun tattauna akan shekarar da aka yi da yawan malamai kamar da al-imam ibn hajar ya tabbata a cikin fathul bari kafin sa al-imam ibn qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad sun kawo maganganun magabata wasu suna ganin a shekara ta hudu aka yi wasu kuma suna ganin a shekara ta biyar amma magana tafi inganci an yi ta ne a shekara ta biyar shekara ta biyar aka yi kuma an yi wannan yakin ne a watan sha'aban watan sha'aban shekara ta biyar a wannan shekara aka yi yakin gazo ta bani masalik shine fa innal anba'a atatir rasul sallallahu alaihi wasallam mala yace labarai sun zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi anna hadhihi alqabila tajma'u lahu wa tasta'iddu liqitalihi cewa ita wannan kabilar da ake ce musu banul musaliq suna shiri dan annabi sallallahu alaihi wasallam wa tasta'iddu liqitalihi kuma suna ta tanadi domin su ga ya za su siyaki annabi sallallahu alaihi wasallam wa anna sayyidaha al-harith ibn abi dhirari sannan kuma shugaban kabilar da ake ce masa al-Harith ibn Abi Dhirar qad istaqmala uddatahu li hadha al-masir ya riga ya shirya tsaf ya tanaji duk abin da zai tanada don wannan tafiyar ta yaki fasara a rasulullahi sama bil muslimina sai manzon sama yayi sauri ya gaggawa li yutfi al-fitnata qabla indila'iha domin ya je ya kashe wannan fitinar kafin ta zama ta zama wuta wadda za ta fantsama so da haka manzo Allah sallama ya fita yakin wa kharab jama'a rasul sallama hadhihi almarra jam'u min almunafiqin a wannan yakin na gazo ta bani musalliq sai aka samu tarin munafikai suka fita lam ya'tadu alkhuruj qablu ai ba a taba dama ba su saba fita ba kafin nan ba su saba fita ba to sai suka fita aka fita da su mun san tarihu harakacin nifaq yaushe ne munafinci ya fara bayyana munafinci ya fara bayyana ne a ghazwatu uhud a shekara ta uku a nan ne munafinci ya fito fili aka gane munafakai za a tafi yaƙi da mutum dubu ɗaya tun a badar tun abadar ya fara bayyana za a tafi yaƙi da mutum dubu ɗaya ba shirin yaƙi aka yi ba abdullahi bin ubay bin salul ya zanzara mutum ɗari uku munafakai ya mai da su gida haddashi suka ƙi tafiya aka je aka yi yaƙi kuma aka ci nasara aka zo yaƙin uhudu yaƙi ne na cikin gida ina nufin da cikin gida ba ba musulmi isu isu ba a ina nufin a cikin madina akai uhudu a nan ma munafinci ya sake bayyana to bayan nan munafinci bai sake bayyana fili ba to sai a wannan shekara ta biyar a watan sha'ban a lokacin da aka yi gazo ta banil musalik aka samu wasu daga cikin munafikai suka je kuma ba su saba tafiya ba ولعل ثقتهم بانتصار محمد صلى الله عليه وسلم أغرتهم بالذهاب معه وتكيل ما يودروا ود سكي سكا أمين تأكن شواء النبي صلى الله عليه وسلم تبس زي سنترى شيسا سكش ابتغاء لدنيا لا انتصارا لديني sun tafi ne an samu ganima a raba da su amma ba sun fita bane don addini ya ɗaukaka sau da aka ce suka fita in an sama su ma a raba da su وانتهى المسلمون إلى ماء يسمى المغيسية مسلمي سكا كي ونوجي نروى نسو بني المصطلق إن أكي تي مسا المغيسية اجتمع لديه بني المصطلق سي أكسا مسو بني المصطلق سنتارا عن وجه وجه مشايس وجه دسكي شروع فأمر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب sai sayyidina Umar sai manzo Allah sama ya umarci sayyidina Umar an ya'rid al-islam 'ala al-qaw cewa ya bujuro musu da musulunci a musu da'awa fanada umaru fihim qulu la ilaha illa Allah tamna'u biha anfusakum wa amwalakum sayyidina Umar ya daga muryarsa yace ku ce la ilaha illa Allah tamna'u biha anfusakum wadda za ku tsare kawunanku da faɗinta wa amwalakum da kuma dukiyoyinku fa'abau sai suka ki wata ramal fariƙani bin nabili shi kenan sai ɓangaren musulmai da ɓangaren su sai aka rika jifan juna da kibau waɗannan su harba waɗannan su masu harba aka yi ta haka sun ma'amaran nabi sama sahabatahu daga nan sai manzon sama ya ba da umarni ga sahabbansa fa hamalu alaihim hamlata rajulin wahid cewa kawai su fada kansu kamar yadda ake fada ba mutum daya kawai falam yaflit min almushrikin ahad babu wani mutum daga cikin mushrikai da ya kubuta idh waqa'u jami'an asra ba'da ma qutila minhum asharatu ashkhas sai ga su dukkaninsu an zo an kama su sun zama a matsayin mai a matsayin fursunonin yaƙi bayan an kashe mutum goma a cikinsu walam yastashhid min almuslimina illa rajulun wahidun qutila khata'an babu wani da aka kashe a cikin musulmai face mutum daya kuma shi ma da kuskure aka kashe shi wa saqatat alqabilatu daga nan shi na wannan kabilar labarin ta ya zama bashi kawai ta faɗi bima tamliku da abin da ta mallaka fi aidil muslimina ga baki ɗaya suka zama a hannun musulmai ala anna hadha al-nasr al-muyassar mala ce wannan sauki wannan nasarar da aka same ta cikin sauki shabahu min a'malil munafiqina ma akkara safwahu amma abubuwan da munafikai suka yi suka aikata to ya cakuɗa da wannan nasarar da aka kama da aka samu وأنسى المسلمين حلاوته sannan wannan abin da munafikan suka aikata na yi mana na ashe radiyallahu anha kage to ya mantar da musulmi ma farin cikin wannan nasarar da aka samu kwata kwata an ci nasara mai girma amma sai gashi musulmi sun dawo bakin ciki kawai aka ɗau wata da watanni ana zaune cikin bakin ciki in musulmi ya gamu da dan uwansa musulmi a Madina kawai sai dai a kalli juna ba abin da za a ci sai waɗanda ba musulmai ba ba waɗanda ba munafikai ba waɗanda aka jarrabe su kuma suka rika tattauna magana kai kaji kaji abin da ake faɗi game da Aisha game da matan manzo Allah sallallahu alaihi wani sai ya ce a ba ruwana wani kuma sai ya ce a to a bari dai in dai da gaske ne Allah zai yi bayani shi ce to haka aka zauna a wannan yanayi wannan riwayar da mala ya kawo ta ta cewa sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhum manzal sama ya umarce shi akwai maganganu kanta mala albani a cikin ta'liqin da ya mafi sira shin muhammad al-ghazali suka lokacin da ya rubuta littafin sa fiqh sira sai ya kai mu mala albani rahmatullahi alayhi ya ce gashi ya masa ta'liqi to mala albani kuma ya masa ta'aliki kuma abun ban sha'awa da aka tashi buga littafin sai aka buga da ta'aliqat sun mala albani duk da shi a shek muhammad al-ghazali suka yana da ta'aqibat a wasu eh akwai ta'alikin da mala albani shi bai yadda da su ba dukkanin su yan adam ne kuma malamai ne to da ka ba mamaki a ciki amma dai tabbas mala albani ya kara ma littafin kyau kamar yadda aka san shi rahmatullahi alai sannan kuma shi kan shashen Muhammad al-Ghazali ya yadda da yawa daga cikin ta'liqat sun da yayi iyaka wasu ya dan yi maganganu akan su ya bayyana ra'ayinsa to wannan riwaya ta cewa manzal sama ya umarci sayyidina Umar ya fara bujiran musu da musulunci mala albani ya rauna nata a cikin wannan ta'aliqin nasa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين شرفت عجينا